أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين نعم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a safiyar wannan wuni mai tarin albarka na talata sha biyu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da hudu ko da biyar da watan mayu watan man ya kwana biyar a lissahin masu amsa albashi da hukuma miladiyar haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci jiya mun kai ƙarshen suratul namal yau za mu tashi farkon suratul qasas sai allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق وفرعون بالحق لقوم يؤمنون بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبني سبحانه وتعالى يا بودي wannan sura mai albarka suratul qasas da harufa guda uku qasimim wannan sura farko sura ce makiyya sura ce ta sabka watan kafin hijirar shugaban halitta daga makka zuwa madina sannan kuma sura ce wadda tana da ayoyi guda 88 a kaulin wasu maluman waton ƙira'a a gun wasu kuma tana da aya 89 wannan sura abinda take karantar da mu shine bangaren tauhidi tana karantar da abin da ya shahi girman Allah subhanahu wa ta'ala girman Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma tana karantar da bayani na kissoshi daga cikin wasu annabawan Allah musamman ma annabin Allah annabi Musa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim sannan kuma ta ba mu labari na ko za ta ba karantar da mu tarihin wani mai kuɗi da aka yi a duniyan nan da kuma irin yadda ubangi subhanahu wa ta'ala ya ka ƙarshen sa shine ƙaruna sannan kuma suran tarihi karatu akan nuna wa mutane tafarki na samun dacewa a gidan alkiyama da manin duniya shine ka bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da kai maluman ulumul tafsir suka ce an suna ma wannan sura suratul qasas saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da kissar annabi annabi Musa kissa mufassala Allah ya bayyane komi tun haihuwar annabi Musa har zuwa girmansa aurensa da da'awarsa da ma ka ƙarshen shugaban adawarsa suka ce wannan dalili shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala aka suna wannan wannan sura suratul qasas sannan kuma ciki akwai abin da ake cewa gharaibul ahdath al ajiba akwai wasu abubuwan suka faru na ban mamaki wanda ba a taba yi ba Allah ya bada labari a cikin wannan sura da haka sai Allah subhanahu wataala ya fara da harufa guda uku Allah ya ce qasimim wa'annan harufa guda uku kamar da muke karantawa a baya Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah ɗaya ya san abin da yake nufi watan da wa'annan harufa guda uku malaman ulumul tafsir suka ce wannan na nuna cewa alqur'ani watan mu'ujiza ce sannan kuma duk abin ka baka iya kawo kwatankwacin alqur'ani mai girma sai Allah ce tilka ayatul kitabil mubin tilka kamar da makarantu a farkon suratul namal haka ma nan tilka wance ne ya ai bi ma'ana hazihi wannan ayoyin da ake karanta muna Allah ya ce ayatul kitabi ayoyin littafi ne wani irin littafi ayatul kitabil mubin Allah ya ce ayoyi ne na mi na alkur'ani mai girma wanda ayoyin suna bayyane sannan kuma mu'jizar alkur'anin ta fito fili sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana dukkanin wata shari'a a cikin wannan alkur'ani jama'a muna fahimta alkur'ani mai girma ayoyinsa bayyana suke duk wani abu na alkur'ani da za ka sa lura sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyanar da shi bayyanawa wa kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah ya rarrabe komi a cikin alkur'ani sai Allah ya baka labarin wasu mutane domin ka tuna ka lura da irin aikin da suka yi don in ka aikata kai ma gabi da zai zo da kai aka baka labarin alkiyama aka baka labarin shugaban halitta to Allah ce tilka ayatul kitabil mubin Allah ce natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq Allah ce natlu alayka muna karantawa gare ka wannan addamir wannan kafin ta'udu ila rasul sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ya annabin Allah wannan ayoyi ne bayyana maganganu da muke karantarwa muke karantawa gare ka min na ba'i Musa ba direct bane daga Allah subhanahu wataala alqur'ani a'a akwai wasita sai da Allah subhanahu wataala ya sanya wasita ta hanyar mala'ika jibril Allah subhanahu wataala zai aiko mala'ika jibril da alqur'ani ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga an samu mi an samu wasita tsakanin Allah subhanahu wataala da annabi sallallahu alaihi wa sallam mala'ika shi ke karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani kamar da ya tabbata a hadisi shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi suke cewa suna mudarasa alqur'ani shi da mala'ika jibril a cikin wannan wata mai tarin albarka watan ramadan manzon Allah yake zaunawa da mala'ika jibril su sauke alqur'ani mai girma kaga kalubale gare ku alarmu da ɗaliban ilimi sai mutum kowa watan ya kakkaɓe mana su qur'anin kura ga annabi yayi kai ma sai ka mana ka kura ko ba kai komai alal aqal cikin watan ramadan da ka karanta alqur'ani so daya in ba kai komai ba ga su imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala wanda su duk dare a ramadan duk dare sai ya karanta alqur'ani duk dare a ramadan sai ya karanta alqur'ani kaga wannan bayan Allah ne bal huwa ayatun bayyina Allah ya samu dace Allah ce natlu alayka muna karantawa gare ka talabi ma'ana qara'a natlu muna karantawa alayka akanka waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min naba'i Musa Allah ce muna karanta labari ai min akhbari Musa labarukan annabi Musa wa fir'aun da kuma wanda ya nuna adawa gare sa wanda ya yi kafirci a duniya da ake kira fir'auna wanda malumai na tafsiri sun kai kawo akan cewa asalin kalmar fir'auna ba sunan shi bane ba sunan shi ba daga cikin akwai imamu qurtubi suka ce suna ne na duk wanda ya jagoranci misira ana karin shi da ana kiransa da wannan kalma ta fara'ina jama'in sa ko suka ce to fir'auna sunan sarkin ne daga san yanzu misalin sarkin da magaram sai a ce masa mi sultan sarkin agadas sultan sarkin doso sai a ce mi jarmakwai ba haka bane to kaga haka duk wanda ya jagoranci a misira a sarkin doso shi ne shar maka ko masha Allah haka duk wanda ya mulki a kasar misra to ana ana yutlaqa alaihi ismul fir'aun sai zaman to ana kira shi da fir'aun to wasu ka to miyan sunan shi suka ce ba ba fa'ida kawo sun saboda Allah bai kawo Allah bai kawo miya amfanin miye zai kara ka in ka san sunan Fir'auna wani karatu ka fada da shi akwai abin da yafi fa'ida gare ka je koyi farallan sallah da sunnonin sallah da mustahabban arwalla ka san su yayi amfani bisa da ka tsaya kana neman miye sunan Fir'auna jama'a mun fahimta Allah ya ce natlu alayka muna karantawa gare ka min naba'i Musa labarin annabi Musa wa Fir'aun da kuma waton Fir'auna Allah ya ce bil haqqi da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala yana karanta labarin ne waton bilhaƙi da gaskiya sai Allah ce liƙaumin haka ne ko liƙaumi yu'minun da mutane waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala watan da duk mutumin da ya miƙa wuya ya gaskata Allah subhanahu wa ta'ala to shi zai gane abin da kisa take fa'in take karantarwa ka san akwai wa'azin da za a yi mutum ba kowa ke ganewa ba sai wanda ke da imani ke fa'intar abin da ake nihi Allah ya samu dace sai Allah ya ce إن فرعون علا في الأرض نعم.
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah ya ce, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abana'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin Allah ya ce inna fir'auna tabbas waton fir'auna Allah ya ce ala fil ardi fir'auna yayi girman kai yayi tsageranci yayi ta'addanci yayi duk abin da yake aikatawa na sabo Allah ya ce ala ta'ala wasu ka ce a'a inna fir'auna ala fil ard ma'ana mulkin fir'auna ya girmama a duniya jama'a mun faita haka malaman tafsir suka fassara wannan aya da kauli guda biyu suka ce inna fir'auna ala fil ard mulkin fir'auna ya girmama a duniya an yi mulkin da wato mulki ne mai girman gaske wasu ka ce a'a inna fir'auna ala fil ard fir'auna da tabbas ya yi girman kai ya yi tsageranci ya yi didi da kai a duniya to duka wa'annan fassara muna iya mu hada su a huri guda biyu tabbas fir'auna mulkinsa ya girmama sannan kuma fir'aunan ya yi tsageranci a rayuwa Allah ya ce ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a ya sanya mutanen misra dan fil can da ake ni malaman tafsir gaba ɗaya sun tai kan cewa ƙasar misra ake ni egypt kenan a garin misra fir'auna mulkinsa ya girma ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a ya sanya mutanen garin misra shi'an watan firaqan ya sanya su bangare bangare tawaga tawaga jama'a jama'a jama'a mun fahimta fir'auna ya sanya mutanen garin misra Allah ya ce ya sanya su watan ahla shi'a mafi mutanen garin Allah fir'auna ya sanya su sinfi sinfi ya kakkasa su ya sanya su farti farti sai Allah ce yastad'ifu ta'ifatan minhum shi fir'auna yana bautar da wata tawaga daga cikin wa'annan mutanen garin wasu tawaga sai fir'auna wasu da Allah ya ce ya sanya su shi'an wasu aikin su noma garin misra wasu aikin su tatsa wasu aikin su gadi wasu kaza wasu kaza haka fir'auna ya rarraba mutanen garin misra duka ya bautar da sauran ya bautar da watan kabila ta annabi Musa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim Allah ce yastad'ifu ta'ifatan minhum yana bautar da waton wasu da waga daga cikin su malamai suka ce ai su ne azzuku maza daga cikin wa'annan mutanen sai Allah ya fassara yuzabbihu abna'ahum fir'auna tsagerancin daga cikin tsagerancin da yayi daga cikin ta'addancin da fir'auna yayi daga cikin iya iskancin da fir'auna yayi a rayuwa Allah ce yuzabbihu abna'ahum ya yanke watan diya na kabilar annabin Allah annabin Musa maza daga ciki fir'auna kama su yake yana jinjir jariri radda aka haife sa ranar fir'auna ke tura su lahira maluman tafsir daga ciki akwai waton ibnu kathir akwai kuma imamu qurtubi Nabi suka ce wannan abin ya faru ne lokacin da Fir'auna ya yi mafalki. Fir'auna ya yi mafalki cewa wata huta mai girman gaske ta fuskanci garin Misira daga Baitul Maqdis. Daga Baitul Maqdis wata huta ta taso zawwa Misira. Sannan kuma ta halaka dukkanin wani baƙibte daga ce alƙibtiyu ɗan ƙabilar fir'auna to ta halaka duk wani baƙibti a garin a garin misira banda banu isra'il banda yan uwan annabi musa jama'a mun fahimta to da yawan na mafalki sai ya razana sai ya tarda bokaye da masu makaranta ilimin tauraru sai ce jama'a kun ji abin da ne mafalki a kansa na yi mafalkin huta taso daga baitul maqdis ta zo garin misra kuma duk ta mamaye duk wani famiki na ta kai sa banda banu isra'ila sai ce abin da nake bukata a bani fatawar a fassara min wannan mafarkin nawa suka ce masa suka ce fassara mafarkin ka shine cikin banu isra'ila za a aiki wanda zai kawo ƙarshen gwamnatin ka kai fir'auna sai to in dai haka ne za a kawo wanda zai kawo ƙarshen gwamnati na ba sai in aihu ba za a kawo sa daga yau duk mace mai ciki ainihin resa sai kinta fir'auna wasu suka ce shine wanda fara kafa maternity a duniya wurin da za baitul wilada a tara gida na haihuwa ta ce duk wata mace mai ciki a ji a doka mata a doka mata su a doka mai sunan shi aka je aka rubutu duk wata mai ciki aka doka kina haihuwa in namiji ne gaban ki za a yanke wannan yaron Allah ce yuzabbihu yana yankawa kaga sai da aka shi bitashdid yuzabbihu yana yankewa haka fir'auna ta halaka su Allah ce yuzabbihu abana'ahum ya yanka diyan su maza ba sa kilguwa sai Allah ce wa yastahayi nisa'ahum sannan kuma ya bar mata daga cikin su suna rayuwa sai yanke maza ya yanke mata to a ƙarshe sai ya raye mata ya bar maza haka fir'auna ya kasance na yi yana raye mazan mata sai a bar su a raye mazan kuma sai ya kama ya yanki jama'a mun fahimta a ƙarshe sai 'yan fadarsa ministori da cikin kibtawa suka ce wa fir'auna idan ka dage akan wannan aƙidar taka ta kashe ɗiyan banu isra'il to a nan gaba za mu rasa wanda za su yi mana aiki za mu rasa ba su yi mana hidima 'yan aiki za mu rasa bayu daga cikin za su yi mana aiki wannan ayyukan mu da kada kake ganin dangin gaba yi muka su za mu yi ba kidan gwara a sanya da zai kamata yi sai ce me shawara suka ce to a dinga sa shekara shekara wannan shekarar aka yanke aka yanke maza daga cikin banu isra'il wata shekara sai an samu bonis duk wanda ya zo cikin bonis to da yake Allah hakimun ne Allah mai watan gwani ne a cikin sha'aninsa wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairul makirin fir'auna ya tsara da shi da jama'arsa daka duk wanda aka yan aka aifa cikin maza Allah ce ya zabbiu yankewa yake wa yastahyi nisa'ahum sannan kuma yana rayar da diyan su mata sai ya bar su su ci gaba da rayuwa Allah ce innahu yadda sha'anin yake lalle tabbas fir'auna kana minal mufsidina ya kasance cikin mabannata a rayuwa fir'auna Allah ce wallahi fir'auna ya yi banna a duniya kadibi Allah ya ba fir'auna attestation ta cewa duk banna a duniya fir'auna minal mufs kana minal mufsidina ya kasance a cikin mabannata in ana sanya mabannata a rayuwa to cikin wanda ya kamata a sa gaba gaba Allah ya ce akwai fir'auna ya yi banna a doron sai Allah ya ce
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard Allah ya ce mu kuma muna nufin muna bukatar muna son inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an namunna mu yi baiwa da rahamar mu inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana bukata cikin rahama da baiwar Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa wa'inda aka yi isti aka wato raunanar aka bautar aka azabtar suwaye banu Isra'il Allah ce wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu mu kuma su Allah muna kauna muna son muna bege inji Allah ya ce mu yi baiwa da rahaman mu da tausayin mu mu kawo ƙarshen azabar da fir'auna yake wa banu Isra'il annamunna ala alladhina istud'ifu mu kawo mu yi baiwa akan waɗanda aka raunanar ake azabtarwa ake musu watan walakanci a garin Misra Allah ce muna son mu daga darajar su sai Allah ce wa naj'alahum a'imma sannan mu sanya su jagorori waɗanda ake koyi da su cikin aikata alkhairi wa suka ce a'a wa naj'alahum a'imma mu sanya su watan shuwagabin ne ya zaman to mulkin ya fita daga cikin famikin fir'auna ya dawo wa annabi Musa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim jama'a mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yace muna kauna ne su banu Isra'ila mun yi haka ne kaga duk komi ana nuna maka cewa sai an jarrabe ka a rayuwa wannan jaraba ce Allah ya jarrabe annabi annabi Musa da shi da jama'arsa ta mi tun tasowar kafin haihuwar shi annabi Musa Allah subhanahu wataala ya sanya kazzalimi kafiri dan ta'adda dan kunar bakin wake fir'auna yana kashe danginsa amma a ƙarshe abinda Allah subhanahu wataala yake so ya nuna muna shine a ƙarshe ƙarshen alawa ƙasa duk iya mulkin ta wallahi an yi wata ran an waye gari baka da mulkin jama'a mun fahimta sai gashi Allah ya ce muna buƙatar mu yi baiwa wa banu Isra'ila mu sanya su a imma jagoro jagorori musanya mulkin ya dawo a hannunsu suke faɗa ana ji a garin misra alhali a baya kuma su ake sanyawa suna botar da su a baya a garin misra sai Allah ce wa naj'aluhumul warithin mu sanya su su gadi fir'auna da jama'ar su mu ba su mulkin misra mu ga abinda su ma watan kamun ludayin su inji Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta kaga iradar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa numakkina lahum fil الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله يتي ونمكن لهم في الأرض من يهكني دم زوند دسو تكين قصر مصر دكما قصر شام wani makina lahum fil ard mu zaunar da su mu tabbatar da su su zamanto masu tabbatuwa su zamanto paysan nation na kasar misra da kasar sham inji Allah subhanahu wataala sai Allah ce wani riya fir'auna wa hamana kaga wani riya fir'auna Allah ce kuma mu kuma mun yi haka don mu nuna wa wato katon kafirin nan fir'aun wa hamana da wazirinsa wanda ke shine prime minister mulkin waton mulkin fir'auna shine na hannun damansa shine shugaban shugaban watan wannan watan mulkin gaba daya shi fir'auna shine jagora shi kuma hamana shine vice president jama'a mun fahimta shi ke ba shine babban wazirin fir'auna wa junadahuma Allah ce da tawagarsu da al'ummarsu ma kanu yahzirun abinda suka sance suna watan tsoro abinda suke gudu a waye gari cewa mulkin ya kunce gare su gasan duk mai mulkin duniya yau ko cewa aka yi an baka hakimin unguwa to bai so hakimtaka ta huce da ta hita daga gare sa hakimi ma aka ba hakimtaka unguwa da ba ba a baka dala guda ba a baka dala ɗaya ba a baka amma in aka ce shine hakimi bai buƙatar a ce mulkin ya fita daga gare sa in ma ya ga wani mai neman mulki mai neman ya yi takara da shi to dan adawa shi zai ɗauka sai ga duk duniya bai da maƙeta wasa to Allah ya ce muna son mu nuna musu abin da suke watan suke kyama cewa gashi an waye gari banu Isra'ila sun dawo jagorori a garin Misira sun dawo suke fada a garin Misira sun dawo suke cewa ayi a garin Misira kaga su kuma suna ba sun kyamaci Fir'auna bai son wani ya mulki wanda ba shi ba duk wani mai mulki a duniya bai son ya masa zancen ya kusa ƙarin mandaki shi zancen ƙarin mandaki bai bukata so yake ya tabbata ya ta mulki yau ina jagoranmu suna samun dama a ƙara musu shekara goma Allah suna da bukata suna da bukata Allah ce to muna son ne mu nuna musu watan abinda suke mi abinda suke suke kyama na haihuwar watan annabin Allah annabi Musa da kuma bayun Allah na za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa auhayna وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين Allah ya ce wa auhaina ila ummi Musa an ardi'i Allah ya ce wa auhaina sai muka yi wahayi maluman tafsiri sai suka yi sabani a wajen fassara wa auhaina wasu daga cikin malamai suka ce wa auhaina ila ummi Musa Allah subhanahu wa ta'ala yayi wata ilhama ne ilhami Allah ya mata sai Allah ya sanya mata abin a zuci wasu suka ce a'a mala'ika ne da kansa Allah ya turo zuwa gawa zuwa ga uwar annabi Musa Allah ya ce wa auhaina mafiya yawan maluman tafsiri sun tafi kan cewa ilhami ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi ayaye ma uwar annabi Musa amma duk da wahayin da aka mata aje a doka ma mala'ika Allah ya turo mata yaji su maluman tafsiri suka ce a doka Allah ya turo mata mala'ika ne wannan bai sanya ta zamanto annabiya ba dan babu annabiya mace inda ana annabta da maryam ai ta ga malaika kiri da kiri zuwa ya ta masa magana bai sanya ta zamanto annabiya ba babu annabiya mace Allah ya ce wa auhayna kuma da da duk abinda Allah ya ma wahayi yana zamanto annabi sai a ce an samu waton annahal ta zama tururuwa da an samu kudan zuma ta ta zama ta zama annabiya da an samu cikin kudan zuma ma an samu annabiya alhali shi kuma ba haka abin yake ba Allah ya ce wa auhayna ilhami ne Allah yake musu Allah ya ce mun yi wahayi mun yi ilhami zuwa ga uwar annabi Musa an ardi'i ta shayar da shi ga annabi Musa shekarar da ake yanke jarirai shekarar Allah ya sa aka aihe shi to kuma Allah ya ce wa uwar annabi Musa an ardi'i ta shayar da shi ta ba shi nono ta tarbiyanta da shi ta kula da shi amma fa idza khifti alaihi Allah ce idan kina jin tsoron abin da zai kai ya kawo kina jin tsoron fir'auna da jama'arsa ya yanke miki dandan sai Allah ce fa alqihi fil yam ki samu akwati ki sanya shi cikin wannan akwatin sai ki sanya shi cikin ruwan da suke biyawa gidan fir'auna gidan makiyinsa wanda in ya gansa in ya ga jariri yankawa yake Allah ce wannan ba naki bane idan kina jin tsoron ke ki rike sa a wajenki Allah ce to bari mu kula da al'amarin ko ki samu akwati ki sanya annabin Allah cikin wannan akwatin ki sa shi cikin awatan cikin ruwa da suke biyawa gidan fir'auna sai Allah ce wala ta khafi kakki ji tsoro wala tahzani kakki ji tsoron watan halarkar cewa annabin Allah annabi Musa dan danki zai halaka Allah ce kakki ji tsoro wala tahzani kuma kakki damu dan kin rabu da dan danki jariri kasan duk duniya ba abinda mace ta fi tsauna ta fi so a rayuwa kamar dan danta babu abinda mace ta fi kauna kamar jariri dan danta wallahi mata su suka san irin wahala suke wajen aihuwa duk yadda zaka zo aka rama kalla kana bayanin wajen aihuwa akwai wahala wallahi aikin banza ne baka taba naɗana ba yadda za ta jina za ta baka labarin wahalar aihuwa sai ta rago wani labarin akwai abin da ba ta iya gaya maka shi Haka Allah hakimu ya san da ku aihuwar ba za ku iya ba sai Allah ya sanya ku ku je ku nemo abinci na ka je ka nemo ka yi ku dago ka yi zuwa ka kawo gida a ci amma kuma sai Allah ya sanya aihuwar ita kuma ita za ta yi jama'a mun fahimta shi yasa wallahi daga yawa daga cikin wasu daga cikin gayu Allah ya sauwaƙe tsakanin su da uwayensu mata ba kyakkyawan alaka yana ganin mahaifiyarsa tana zuwa niko wai yana zaune yana buga shayi yana ganin mahaifiyarsa tana niko wai ya tsaya saman exercise wai saman tawul wai exercise yake kai ga babban exercise kin ake samun aljanna akwai exercise da tafi kai exo kai Allah ya tura ka aljanna babu wani ma bal wallahi wata ma wata take aiki tana dahuwa tana cikin daki tana wa tana navige ta yi connecting tana fira cikin yan gurgu yaya ne waye ga mahaifiyarta tana wahala kaga Allah ya san da cewa raba da da mahaifiya akwai damuwa akwai shiga kunci sai Allah ya ce wa uwar annabi Musa wala ta hafi kakki ji tsoro nami zai halaka wannan ba naki bane wala tahzani kuma kakki shiga cikin damuwa idan dan din naki dan kin rabu da shi domin mace idan ta rabu da danta akwai ciwo shi yasa wallahi baka da kamar uwa a duniya baka da kawar uwa a duniya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akan kula da uwa wallahi kaga uwarka in kana neman albarka a duniya duk abin da kake bukata na rayuwa je wajen da ke ta mata li ummika haqqun law alimta kathiru mahaifiyarka na da haƙƙi da yawa a kanka wallahi duk abin da ka yi mata baka biya mata baka biya nishi ɗaya da ta yi a naƙudar ka ba wani ya zo da mahaifiyarsa a ɗakin ka'aba ya goye ta a baya yana tur da ita yana ɓawafi sai tambaye ibn umar Allah ya ƙara musu yarda ya ce ya abdallah wai kana ganin mahaifiyata ta tsuha aikin hajji ba wanda ta iya da cinanta ni nake goye da ta a baina ina jujjuyawa da ita kana ganin na ba ta haƙinta ya ce wallahi naƙuda ɗaya cikin naƙuda ta yi wajen hayoka wallahi baka biya ba ni shi ɗaya da ta yi wajen naƙudar ka baka biya ta ba ni shi ɗaya kai ka dibi yadda muke rayuwa mun walaƙantar da uwa tana maka magana kana ganin ta wai bata waye ba kai wadda kai a kowa wadda ta ɗauke ka kana jariri ta shayar da kai ta wanke kashinka fitsarinka ta wanke maka kaya ta saya in baka da lahiya wallahi bata da lahiya baban kai da can yana barci hadda hadda min shari yana ta yana ta watan saraga bai damu ba ka je ka gani in uwa wa ke zuwa ya kwanta in aka ce an kwantar da a asibiti uwa ko uba wa yake zuwa ji wa yake zuwa ya hoke yaron uwa ko uba uwa mahaifiya in wani abu ne duk abin da ya taso to to ita sai ta fi shiga cikin kunci a rayuwa ita dibi ibn hajar al-asqalani wanda ya rubuta al-kaba'ir da kuma sharhin sahih al-bukhari yake yake kawo bayanin uwa yace misalin da yanzu za a doki a ce wannan daki daki ne misali a kaddarta daki ga nan dan da yana ciki uwar tana waje sai huta ta kama a ɗaki ga uba ga uwa yace wallahi kakin a asa uwar ta shiga cikin ɗakin yace in konewa za ta yi sai ta kone ba za ta iya jira ta ga ɗanta a cikin wannan halakar ba jama'a mun fahimta haka kowanne mu yi kokari duk mai son albarka a rayuwa in kana dan kasuwa kana son kasuwancin ka yayi albarka wallahi je kullum mahaifin ta sanya maka albarka in kana karatun qur'ani kana son haddaka ta zauna je wajen mahaifiyarka in kana karatu karatun boko kana son ka samu abin da kake nema a rayuwa wallahi je wajen mahaifiya uwa ba abin wasa ba ce an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk duniya wane ne yafi kowa haƙi a kaina manzon Allah ya ce ummuk mahaifiyarka uwa ta fi kowa haƙi a kanka sai wannan sabi ya ce summa man ya annabin Allah bayan haƙin uwa sai haƙin wa annabin Allah ya ce mahaifiyarka ya ce manzon Allah bayan ta annabi ce mahaifiyarka uwa wallahi uwa ba kuma wallahi baka gane daraja da kimar uwarka sai lokacin da aka ce ta bar duniya wallahi baka gane darajar uwa a duniya kaga tana da rana tana da kindimbin daraja yanzu ba nan al'adu muke da na al'aure da biki ba in akwai mahaifiyarka wani abu ka san ana yi ba wallahi wani abu a cikin bikinka baka san ana yi ba radda aka ce ta kwanta dama ta bar duniya wallahi ranar in wani in baka mai mata kuka ba in wani bikinka ya taso aka dame ka da kawo kawo kawo annan ka fashi da kace ashe Allah ya ci kansu wace dan akwai su ne ake tare su abubuwa shi yasa wallahi kowa duk wanda ya ga uwarsa a raye wallahi ya je ya kyautata mata manzo Allah ce yayi asara ya tabe Allah ya tsire masa duk wanda ya iske uwayensa guda biyu ba su yi sanadiyar shi kai shi aljanna ba kana zaune da mahaifanka baka kyautata musu ba har suke sanadiyar shiga ka aljanna annabi ce wallahi kai asara a rayuwa yau nawa zaka ci nama mai kyawu ka zauna ka ci abinci lafiyayye uwarka bata samu wannan abincin ba nawa zan zauna in yi budin baki abinci lafiyayye mahaifiyata da ruwan sabara nawa zan zauna in sha ji exotic gidanmu mahaifiyata bata sha ba nawa zaka saya matar ka dan tufafi gizner duk metar jika goma sha ɗaya kuka sa mata dimash abamako jika sittin da biyar sai ga gama tsowa da a tawon jika shi daga cewa su sun tsufa wai ta ta tsufa Allah sarki ita fa lokacin da kake jariri asusu take dan ta kasa ci ta saya maka tufafi ke kuma ka kai inda ya kamata ka saya mata a'a mata ka kake dibi wallahi duk wanda ya fifita mata ta yi akan uwa ta ba shi ba shiga aljanna mu dawo mu gyara mu kyautata mu uwaye matar ka kana ka canza ka rabu da su amma wallahi in kayi in kayi tuman duniya baka iya canza uwa wallahi in kayi tuman duniya baka canza uwa matar ka tana iya tabata ma da rai ka sake ta ka auro wata kuma ka fi jin daɗin zama akan amar bisa da wacce ne amma uwar duk da kai wallahi uwarka uwarka ce uwar wani ba ta zama uwarka gwara maka tsaya ka kyautata mata ka yi mata da'a kuma ka zamanto mai shawara da mahaifiyarka kuma wallahi duk abin da ta hana ka wallahi hannu matukar ba sabon Allah ba aikin alkhairi bane ta ce zo daina zuwa wajen wa'azi na ba a babu da'a nan sai ka san cikin hikima za ka yi kaɗan kunda ta uwa ba a bukata ka bata mata da rai don wallahi Allah ɗaya ya sanyewa da ta sha lokacin take ɗaukin cikin ka abinci tana son abinci kala kala amma saboda cikin ka ya hana ta cin abin da take da bukata wani lokaci sallar ma sai ta jinkira saboda ke da ba ta ratan sallah cikin lokaci amma dalilin kai kana cikin cikinta sai ta tana dinga jirkinta sallah watan ma ka dibi in tana juna biyu sai ta ga kawai zaunawa kusan dushar wai tana jin wannan kanshin salangan shi ke birgata kuma kai ka sanya ta sai kuma ka zan wani abu a rayuwa ole ka kyautata mata ka kuma kana fankaka cikin gari dan kudin ka in ka samu daga yan mata sai yan banza kawai a sha wiwi a sha kwaya uwar ka baka iya saya mata kilishin dala ɗari ka kai mata ba amma wallahi kana iya saya ma budurwa ka sallar jika 80 Allah wata ranka wallahi kai asara ka tabe ni ya amfanin dukiyar ka in wakwa ta more su ba ai dukiyar ka ko matar ka ba ta son ba a son ta mori dukiyar ka in dai ga uwarka wallahi ta more dukiyar ka mahaifiyar ka tafi more dukiyar ka yafi matar ka da aka su mori dukiyar ka tun baka zo duniya ba take maka addu'a kuma har ka bar duniya tana maka addu'a Allah ya samu dace Allah ya ce wala ta khafi kakki tsorata kakki ji tsoro halakarsa wai cewa in kin sanya shi a cikin naharun nil fir'auna zai kawo karshen sa wala ta hazani sannan kuma kakki damu dan kin rabu da shi Allah ce inna radduhi ilayki musu Allah mun yi miki alkawalin zamu mayar miki da shi lafiya lau ba abin zai same sa asan alkawalin Allah in Allah ya alkawali wallahi Allah bai karar alkawalin sa sai Allah ce waja'iluhu minal mursalin kuma kara da karau zamu bashi abinda ba kowa muka iya baiwa shi ba annabta kenan Allah ce zamu sanya shi minal mursalin cikin annabawan Allah manzannin Allah subhanahu wataala Allah ce zamu sanya dan danki cikin manzanni kuma zamu mino miki da shi sai Allah ya ce
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين Allah ya ce faltaqatahu ala fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazna sai ga ma'aikata 'yan aikin fir'auna watan akhadahu wa asabu suka suka tsirke wannan yaron ta san ta bi umarnin Allah subhanahu wataala ta yi akwati ta sanya cikin akwatin ta sa shi cikin ruwan nil ruwan nil suna biya gidan fir'auna sai ga ma'aikatan gidan fir'auna sun tsintsi wannan akwatin kuma da jariri a ciki Allahu akbar Allah ce liyakuna mun yi wannan ne malaman larabci suka ce wannan ita ake cewa lamul aqiba lamul aqiba karshen al'amarin dan Allah ya azauta da fir'auna Allah ta liyakuna lahum aduwwa wa hazna domin wannan jaririn da suka tsinta annabin Allah annabi Musa ya kasance musu aduwwa maƙiyi domin duk wanda ya bota wani ba Allah ba kana akan aqidar ahlus sunna wal kana musulmi to maƙiyinka ne duk wani wanda ba akan tafarki na addinin musulunci ba matsayinka na musulmi maƙiyinka ne to Allah ce liya kuna lahum aduwan domin ya kasance wa mutanen fir'auna da fir'auna karan kansa Allah ce aduwan ya zamanto musu maki wa hazna sannan kuma ya zamanto musu damuwa da bakin ciki karshen da shi zai kawo karshen mulkin su sai Allah ce inna fir'auna tabbas fir'auna wa hamana da wazirinsa hamana wa junudahuma da kuma rundunarsu tawagarsu ministrorinsu da diftekinansu da gwamnoninsu Allah ya ce kanu khati'ina wallahi sun yi kuskure malaman su suka ce kanu khati'in ay asina mushriki sun kasance masu kaucewa bin Allah subhanahu wataala masu sa'a ma Allah kuma masu hada Allah da wani abota wasu ka ce a'a alkhati'u man ta'ammada dhanb wanda yayi da ganganci watan ne aikata zunubi aikata sabo to wannan yaro suka doka Allah ce ai shi zai kawo sun yi kuskure ina so san shi zai kawo ƙarshen mulki su ba za su bake shi ba sannan kuma Allah ce sun yi kuskure a rayuwa ta rikin wani bota ma wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba sai Allah ya ce وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون Allah ya ce wa qalat imra'atu fir'aun sai matar fir'auna ta ce wace ce ta ce asiyatu bintu muzahim shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya baiwa asiyatu bintu muzahim cikar hankali a cikin mata manzala ce duk duniya ana samun maza da yawa sun cika sun batse wajen hankali za ka same su nagartattu wayayyu amma annabi ce duka cikin mata duka cikin mata annabi Allah ya ce mace da suka cika wajen hankali sun cika sun batse hankalin su ɗaya yake na maza daga ciki akwai maryam ibnatu imran uwar annabi isa akwai asiyatu bintu muzahim asiya mata fir'auna akwai khadijatu wato bintu khuwailid uwar gida sarautar mata dan turmin tsakar gida shalugudan mahasada mata shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai wato fatimatu bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatima dina annabi muhammad wa'annan hudu su ne manzon Allah ya ce hankali ta farki na wajen bangaren hankali annabi ce su sun cika sun baci amma duk wanda annan to Allah sai dai ku ta hakuri kaga ka kayi aure ka ce alazi ne Allah sai ya bata ma da rai annabi ce akwai tawiya ta wajen hankali a tare da su shidda ce ke bugin baku ba su kai goma ba Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa qalat imra'atu imran ay imra'atu fir'aun matar fir'auna sai ta ce qurratu ainul li walak sanyi idanuna ran kai dade cikin watan lausasa zance cikin fada magana da iya jayo hankalin mai gida kasan wata wasu mata wallahi ba su iya jayo hankalin mai gida ba wani yana da takaicin mata ta ba ta iya magana ba suna nan da yawa a karam kalla wani yana da takaicin mata ta ba ta iya magana ba wani fama yake kullun shi irin ma gida a kira shi da wasu 'yan kalmomi masu dan saya rai ya gaci ya yi duk zahinan da ake yi azumin nan ya ta yi kwadago da kar ya samo jika biyu ya sai dan nama ya kai gida amma in ya je an kalla sai a yi tsuki an samu matsala shi yasa wallahi na sha gai duk matar da bata yi karatun zama da miji ba to wallahi transfer za ta kashe ta musamman wannan maza in tana zaman lokaci wannan lokacin da muke ciki in tana wannan lokacin mazan na yanzu akar makalla idan mace bata karanci zama da miji ba wallahi tana cikin wahala tana cikin tashin hankali don ka kin ci abin da zai birge shi to sai an yi da gaske sai kin yi karatu da malamai suka ce daga cikin abin da ke iya mace take iya mallakar namiji ta same shi a hannu ta juya shi kamar waina ya zama ta iya magana a same ki wajen magana kin iya magana kin iya tsara zance da mai gida kin iya waton kawo modamur zance na soyayya ba kowane wuri ake gaya wa mai gida bukata ba akwai lokacin da ko kina da bukatar ki suka ce ba a gayin bukata kina da wani abu da kike so a yi miki amma ba za ki gayi ba saboda irin halin da yake ciki sai ki dubi irin hali na ya cikin walwala na cikin dariya sai ki arraba mai bukata amma mutum ya fito daga kasuwa ya shawo zahi isansi ne ya kare moto ya yi fashi bai da ko dala yana shi wake ce mai shiga ta kare ai sai ma rike wallahi sai a dibi lokacin da yake cikin hudu'i lokacin da ya natsu sai a raba mai bukata ka dibi asiya malu suka ce ta kware wajen magana wajen jayo hankalin mai gida har suka ce daga cikin abu guda shidda da masu take iya mallakar miji da shi akwai iya magana mace ta zauna ta iya tsara zance ta iya magana wa mai gida abu na farin cikin iya magana in za ta magana ta dinga isti'imali in za ta yi magana shi ta dinga sanya nunul azuma su mai gida ku amma sai ta tattake ta tsayi tsabar da ta ce kai a karshen reni ke da an ga gashi kuma kai ki aje da ita kai Allah ya sauwake suka ce sannan kuma ta samu sunaye akalla ba ta samu suna akalla tiya talatin suna kala-kala ya talatin na mai gida akwai magana suna talatin za ta dinga gera mijinta da su ya an kira shi baban farhan gobe a juya mai dalin jibi mai suiti mai honi a ki sami sunaye wanda ko ya shiga cikin damuwa amma kirikiri an buka ko matsala ko matsala Allah ya samu dace Allah ce wa qalat imratu fir'aun sai matar fir'aun ta ce qurratu ainul li wa laka sanyin idanuna habaran ku ya dade your excellency la taqtuluhu kada ku kashe sa ku dubi shi kadai ne fa amma ta ce la taqtuluhu kada ku kashe sa ran ku ya dade ina neman alfarma wannan yaron ina ma a ce an bar mana shi asa ayyan fa'ana tayu ya amfane mu au nattakhidhu walada ko kuma mu rike shi dan da malu suka ce ita wannan asiyar ba ta da dan da ba ta haihuwa ba ta dan da da fir'auna to kuma tana son da ta ce ina ma tunda bamu da dan da mu rike shi ta yi amfane mu nan gaba au nattakhidhu walada ko kuma mu rike shi dan da malu suka ce a yaushe ne zai amfane su lokacin da suka girma suka kai munzalin tsuwa lokacin ne uwaye suke da bukatar ɗiyansu lokacin da babanka ya tsuwa baya iya fitowa ya je ya nema dan Allah ko ba mahaifiyarka kula da shi tausaya da shi ke saya maka shinkafa kuna ci yanzu kuma ka kai da kana iya saye sai ka kai masa gidan sai ka amfanar da shi shi yasa wallahi kar ka tsaya ka gana ganin a'a kai baka aure sai ka kai ka kai ka yi digiri sai ka yi da license sai ka yi master sai ka yi doctora sai ka yi wacece da wacece ka sai gida ka yi mini villa ka sai wata mota duk wannan shirme ne duk kokari kai aure tun kana cikin matasa ta kanka ka da shekara 20 ka yi aure nan da shekara ka da shekara 40 nan ka kai shekara 20 a duniya sai ya taimaka maka ya ɗauke maka wasu larurori wata sharji a rayuwa amma ka ga shekara arba'in baka yi aure ba shekara arba'in da biyar ko da kai kai shekara hamsin duka ɗan naga shekara shekara shi shekara goma a duniya yi maka yi a duniya au nattakhiduhu walada ko kuma a'a mu rike shi dan da sai Allah ce wa hum la yashkuruna ba su san cewa ba abin da za su rika annabin Allah ne halakar fir'auna tana a hannunsu sai Allah ya ce wa asba fu'adu ummi musa farigha in kadat أقتدي به لولا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariqa sai aka wayi gari zuciyar mahaifiyar annabi Musa farigan ba komi a ciki sai tunanin ɗanɗanta ba abin da take tunawa a duniya ba abin da take tunani a duniya sai labarin ɗanɗanta ya za ta samu labarin ɗanta Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummu Musa fariga mahaifiyar annabi Musa zuciyarta ba komi ba wani tunani a ciki sai tunanin ɗanɗanta kawai tana tana ya halin da ɗanta yake ciki a rayuwa Allahu akbar wa uwa ce kadibi Allah fai mata alkawalin za in na radu ilaiki Allah zai mayar miki da shi amma duk da haka nan zuciyarta ba abin da take tuna ba abin da take tunani take fanse kamar ɗanɗanta ya halin da yake ciki a rayuwa Allah ce in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha ta kusa saura iris saura kadan in ji Allah Allah ce ta yi kuwa ta ce wannan jaririn dan dana ne kadan yayi saura ta fito ta gaya ma duniya cewa wai wannan yaron da yake cikin akwatin ai dan dan ta ne Allah ce laula an rabatna ala qalbiha ba dan da mu su Allah muka daure zuciyarta da haƙuri muka kwarara mata haƙuri a rayuwa ba wallahi mu je mu kyautata mu uwayenmu Allah ya gafarta mu uwayenmu ya Allah ka tausaya musu da suka tausaya mana na ƴan ƙanana uwa ba abin wasa bace ka dibi annabin Allah annabi Musa Allah ya ma mahaifiyarsa alkawalin za a mayar mata da shi amma ina zuciyar bata natsu ba bata kwanta ba hankalin nata tashe yake Allah ce in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha kadan yayi saura ta yi kuwa ta gaya wa mutane cewa wannan yaron dan ta ne Allah ce mu ne muka yi aiki muka daure zuciyarta da haƙuri litakuna minal mu'minina domin ta kasance masu cikin masu watan biyar annabin Allah annabi Musa a rayuwa ta zama to masu imani sai Allah ya ce wa qalat li ukhtihi bayan ta sanya cikin wannan akwatin sai ta ce wa yar uwarsa yayarsa qussihi ai bisa ki bi annabin Allah annabi Musa bi ki gami zai faru yana jariri bi kanin ki gami zai faru imamu mujahid yake cewa aiki bi baya gare sa sannan kuma ke tsaya ki lura menene abin da zai faru da shi fa basurat bihi an jumbin wa hum la yash'urun sai ga uwar ay kaunar yayar annabin Allah annabi Musa tana kallon annabi Musa mutanen fir'auna sun doko shi ana magana akan sa Allah ce wa hum la yash'urun ba su san cewa ba ai yar uwarsa ce ba su san cewa ba tana nasaba da shi sai Allah ya ce wa haramna wa haramna alaihi almaradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun Allah ya ce wa harramna alaihi almaradi'a min qabl فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون الله يتي وحرمنا سيمك حرمتا والنبي الله النبي موسى حرمنا عليه المراضع شايروا سيمك حرمتا duk wata mace wadda ba mahaifista shayar da shi ba malaman tafsir suka ce matar fir'auna ta yi magana kuma yana saurara mata ka san akwai su irin wa'annan nan daga sai a fito ana zazzare muku idanu ana cewa wala wala mu za mu dauki mataki amma in yaje gida sai abin da ta ce sai abin da ta ce Allah ce wa haramna alaihi almaradi muka haranta masa shayarwa a bashi nono min qab kabanin mahaifis ta zo ta amshe sa faqalat sai ga mahai yar uwarsa ga yar uwarsa kaunar yayarsa kenan tana cewa hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun shin kuna son in nuna muku tunda ana ta jayayya duk wadda aka kawo ta ba annabin Allah nono yana jari kasan abu na farin jari yana bukatar a bayar a shayar da shi nono likitoci suna karantar a dage shi baya saboda ba da jariri nono ya sha nonon mahaifiyarsa yana wanke kwakwalwa ka je ka tambayi likitoci sannan kuma yana ƙara hazaka sannan kuma yana ƙara ƙwarin jiki shi da ga kuma yana ƙara tausayi tsakanin uwaye da uwa da ɗanɗa lokacin da mace take rungume ɗanɗa tana ba shi nono yana ƙara tausayawa shi sa ka ga mutum a rayuwa musamman mace ba wanda take tausayawa a duniya kamar mahaifiyarta kuma kun san dalili saboda ta dana na aihuwar ta gani ai da mace ba za ta gane girman mahaifiyarta ba sai lokacin da ita ma ta je maternity ta yi kidan fulafon to daga lokacin da ta yi kidan fulafon a maternity ta haihu wallahi daga lokacin uwarta duk duniya ba ta da kawar uwarta a rayuwa Allah ya ce wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl muka haranta mata su shayar da shi duk wanda aka kawo ta bashi nono sai annabin Allah yake karba sai yake karba malu suka ce ba ya mace ta shayar da ɗanɗanta nono yana sanya ɗanɗan ya ji tausayin ki sai da ga turawa sai ga ba tausayi tsakaninsu da ɗiyansu saboda daman no abin madara ce ake basu sai a ba yaro madara cikin bibiran yana sha sai ya taso dan ta'adda shi hananakin da ake doka tausayin da ake doka shi bai same shi ba faqalat sai yar uwarsa ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum shin kuna son in nuna ku in dora ku akan hanyar wani gidan da na tabbatar za su iya shayar da muku za su iya shayar da shi sannan kuma za su iya kula da tarbiyyarsa wahum lahu nasihun sannan kuma su za su dinga masa nasiha ma'ana za su kula da tarbiyyantar da shi tarbiyya ta gari sai Allah ya ce فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يتي فرددناه nahu ila ummihi sai muka mayar da annabi Musa ila ummihi zuwa ga mahaifiyarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maido annabin Allah annabi Musa wajen mamarsa kai ta karra ainuha dan ta samu natsuwa dan ta samu sanyi idan don zuciyarta hankalinta ya kwanta wala tahzan sannan kuma kar ta damu ala firaqihi aka rawarta da shi ta damu Allah ce mun ga halin ta shiga cikin damuwa to mun yi wannan ne dan watan natsuwar ta dawo zuwa gare ta sai Allah ce wali ta'lama anna wa'dallahi haqq kuma dan ta san cewa alkawalin Allah gaskiya ne in Allah yayi alkawali Allah yana cika alkawali wallahi jama'a alkawalin Allah gaskiya ne duk wanda ya bi Allah ya mutu aljanna zashi duk wanda ya sa'a wa Allah ya da yake so a rayuwar nan ya mutu yana shirka wallahi wata zashi alkawalin Allah gaskiya ne Allah ba ya saba alkawali sai Allah ce walakin na aktharahum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane Allah ce la ya'lamuna ba su sani ba ba sun cewa ba tabbas in Allah ya alkawari Allah zai cika abu sauran lokaci sai Allah ya ce walan ma balaga walan ma balawa shuddahu wastawa آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله يتي ولما بلغ أشده لوكتين دا النبي الله النبي موسى بلغ أشده يكي منزلين الشيكرون الشريع بما أكوي مرحلة الرشد da mutum yake samun kansa a shekaru na shari'a a baya malamai suka ce lokacin da mammar annabi musa ta zo ta kama shi sai ya kame mammanta nononta yana sha sai fir'auna ya ce kin kana alaka da shi Muhammad bin eh, As- Ali As-Sabuni ya kawo wani a cikin littafinsa yace sai Fir'auna ya tambaye mahaifiyar Annabi Musa wai ni ya alaka ki da wannan yaron ya aka duk matar da aka ba shi ta dauke shi ta sha da shi biye shan nono da sai yake tace bai ai ran kai dade ni ma'abuciya watan jiki ne mai tsarki sannan kuma duk yaron na doka zan sha da shi na shan nono na to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar mata da yaranta sai ga annabin Allah ya dawo gidanta inna raduhu ilayki ta ta abu ko ga yaron ya dawo malam sai suka ce daga nan duk garin matar shugaban kasa ce premier dam yaron nata ne kuma sai aka mayar ma uwar shi da shi sai gashi kuma duk gari kowa ya kawo hadaya kado wajen uwar annabin Allah kuma sai aka sanya mata albashi ana biyan ta dalilin shayar nan ta za shi dan nan ta ne za ta shayar a sama ta Allah yanka mutum kazar wahala sai ya fige ta eh ka duk don annaba fir'auna shi kuma kowa bane yana takama da izzar mulki sai Allah ya ce to bari mu nuna maka wannan yaron ma annabi da zai taso kai muka dorawa kula da shi kuma kushi zai kada shi mulkin ka sai Allah ya dora masa sai gashi yana shayar da yana biyan kuɗin da ake sha da annabin Allah annabi Musa sannan kuma duk wani buƙatar watan annabi Musa shi ke dokawa ai sai da yawa annabi Musa gori kasan gori bai da waya yace alam nu rabbika fina walida ba nan wane maka kula da kai tufafin ka da shan ka da komai dunna wane wala bista fina min umrika sinin kai shekaru anan muka baka gida baka bin haya baka komi wa fa'alta fa'alatak allati fa'alta wa anta min al-kafirin gori bai da waya to ba suka ce an mayar mata da dadanta kuma an bata ita da shi sai Allah ce walan ma balaga shudda yanzu ga annabin Allah annabi Musa ya girma ya kai shekaru na shari'a to su wanne ne shekarun shari'a Eh, shekarun shari'a alkur'ani malaman suka ce shekara arba'in wasu suka ce talatin da biyar shekara talatin da biyar mutum ya shiga marhalatul rushd daga mutum ya ga shekara talatin da biyar yana cikin shek- marhalatul rushd to nan annabawan Allah a shekara arba'in Allah yake ba su annabta Allah ce walamma balaga ashudda lokacin da watan karfinsa ya kai wastawa kuma ya daidaita ya kai karfi na mazo ya kai namiji Allah ce atainahu hukma sai muka banya shi hukunci ai alfahamu wal ilmu wat tafaquh fi dini ma annubuwa Allah ce sai muka bashi watan hikima muka bashi fahimta da ilimi kuma muka bashi annabta sai Allah ce wa kadhalika najzil muhsinin kamar haka ne muke saka kama duk wanda ya kasance mai kyautatawa a rayuwa Allahumma ja'alna min al-muhsinin wa ja'alna min ahibba'ika ya rabbal alamin wa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh